الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacce gaba da karatunmu na littafin risala shekaran jiya mun kai ƙarshen kitabul jihadi ko? to yau za mu tashi sabon babi babun fil aimani wan nuzur babi game da hukunce-hukuncen rantsuwoyi da kuma alwasoshi. Al'aiman jam'i ne na yaminun, yaminun shi ne rantsuwa, ko ka ce halifun, ko ka ce ƙasamun don rantsuwa ta jam'i yaminun shi ne aiman. Nuzur kuma jam'i ne na nazarun. man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi cikin hadisi wanda ya alwashin zai yi da'a ga Allah to cika alwashi na yawa Allah da'a na yi alwashi in Allah ya biya min bukata kaza zan yi raka'a goma na nafila ko zan yi azumin nafila ko zan yi sadaka da naira dubu kaga wannan aikin alheri ne ya kokari ya cika amma wanda ya alwashin zai saba ma Allah kada ya kada ya cika alwashin to wanda ya alwashin zai saba ma Allah an cika ya cika mi a bisa garai wasu malamai sun ce babu komai bisa gare wasu kuma sun ce a zai yi kafarar rantsuwa to shine al-ayman jam'in yaminun asalin kalmar yamin dama hannun dama to sai an ka samu rantsuwa yaminun ko saboda larabawa suna ƙawance suna ƙulla ƙawance kamar wagga ƙabila da wagga ƙabila su yi ƙawance ko tsakanin wani da wani a yi ƙawance to yan an ka yi ƙawance kowannen su yana ɗauko hannu na ya aza bisa ga hannun guda alama ƙawancen ya ƙullu to sai an ka sama ƙawancen sai an kamar kaga kamar an yi rantsuwa kenan an tabbatar da ƙawancen to sai an ka sama rantsuwa al-yamin to yace wa man kana halifan falyahlib billahi aw liyasmut sai ya buɗa da hadisi wannan bangare ne na wani hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace la tahlifu bi abaikum kada ku yi rantsuwa da uwayenku don zamanin jahiliya mutum na rantsuwa da uba ne na rance da ubana komi ana rantsuwa da shi sai annabi ya ce kada ku yi rantsuwa da iyayenku wa man kana halifan wanda ya zama mai rantsuwa falli ya halif billahi shi ya rantsuwa da Allah auliya smut ko ko shi kama baki ne shi shiru da ka rance da wani Allah ka jawo makanka ta tarniya gara ka kama bakinka haga kenan ya fara faɗa mana hukuncin rantsuwa na farko mai rantsuwa da wa yake rantsuwa da Allah man halafa bi ghairillahi faqad kafara aw asharaka wanda ya rantsa da wani Allah ya zan kahiri ko ya zan mushriki sai dai karamin kahiri ko karamin mushriki ba kafirci wanda ke fitarwa daga addini ba kufrun duna kufrin ba muna da su ba don haka ba a rantsuwa da kowa sai Allah saboda rantsuwa girmamawa ce ta ƙarshe to wanda kake girmama na ƙarshe shine Allah ba a rantsuwa da annabi Muhammadu, ba a rantsuwa da kowane annabi, ba a rantsuwa da Ka'aba sai dai da Ubangijin Ka'aba, ba a rantsuwa da Ƙubba, ba a rantsuwa da hurhuran ma'aikin Allah, komi da ka sani ba a rantsuwa da shi sai Allah. Wayo addabu ana ladabtar da man halafa duk wanda ya rantsuwa bi ɗalaƙin da sakin mata ta yi. ko cikin wargi kace wance tace na sake ki ta saku ko ba ta saku ba ta saku to mu kawo wallahi na sake ki kenan kai wasa da sunan Allah don haka ya kamata alƙali ya ma ladabi ko a ma buloli waɗanda ba su wuce goma ba ko duk dai duk dai abin da Allah ladabi dai ko a ma faɗa ko a ci ma mutunci cikin kotu ko a ce masallacin shi ya kusati guda ka share shi ka kowa ya koma sharan masallaci an azama sharan masallacin shi ya kusa guda ko me discretion dai ne ladabi dai discretion ne na alƙali irin malamai in limami kake malami wanda ya lizanci rawani cikin cikin kotu sai a ce ban yi rawanin nan cire hullaka to da kasu ga hannu ka koma gida babu kai da babu ya ishi mai mutunci karmaka Allah ya ce wala alƙali ce in banye rawani na lallahi ni alƙali ce in banye rawani na kaga hukum ya danganta dai ga discretion na kenan ya nuna duk abin da bai kamata a yi rantsuwa ba an kai rantsuwa ciki ne to an walakanta suna Allah to ya kamata a ladabtar da mai rantsuwan nan wani ya an kwana lahiya ce wallahi lahiya lau mija wallahi ga gaisuwa wallahi lahiya lau ina zakana wallahi gida zanina wallahi makaranta zani wallahi da wuri kaza zani misa wallahi cikin waɗanda duk waɗanda babu magana wallahi ciki abin da ya kawo wallahi rashin sanin girman Allah ku diba raddul azani ku gani la taj'alullaha urdatan la aymanikum an tabarru wa tattaku ya kace yawan rantsuwa wulakanta sunan Allah ne komi al'amari karami da babba ka iya sai ka ce wallahi alama Allah baya da girma ga akwai wanda ka iya rika sunan uba ne haka ne yana ta maimaita shi to don me saboda girma ne da ka gani to yanzu ubanka yayi ubangijinka girma gare ka to ko wani adda suna uban sai dai ka ce mai ba ba saboda girmama amma shi Allah da wulakantaccen abu da komai sai ka gitta sunan Allah ya nuna baka san girman Allah ba kenan muna tare to shine yace wa yu'addabu ana ladabtar da man halafa bi dalaqin duk wanda ya rantsuwa da sakin mata ta wallahi na sake ki ba magana wallahi nan da ka ce na sake ki ko cikin wasa ka ce haka nan ta lizinta don haka ba bukatar wallahi au ataƙin ko yan tabawa ne ko cikin wasa ka ce bawanka na ‘yanta ka ba ka cewa kai wasa ta nika ma ta tabbata domin hadisin da ya ce talafin jadduhun na jaddun wa hazluhun na jaddun gaskiyarsu gaskiya ce wasarsu gaskiya ce ko da wasa ka faɗi sun lizimta ba a wasa da su aure da saki da kome ko aure da saki da ‘yan tabawa waɗanda ko da wasa ka ce matarka na sake ki ta sako wasa ce na kai miki fa a ta saku ɗai kenan saura giya biyu na fatar kun fahimta to shi ne duk wanda ya yi rantsuwa da saki ya kamata a ladabtar da shi ko ‘yan tabawa nai wannan misali ne ya kawo da waɗanga biyu yana nun duk abin da bai kamata a yi rantsuwa ba kai sa rantsuwa to ya kamata a ladabtar sheka waya lizamuhu sannan abin nan da ya rantsuwa ya lizamce shi fa in sakin matakka ne to bayan an yi mali da ben kuma sakin ya ya lizimta in yan tabawa ne yancin ya lizimta amma dai a yi mali da bi walathun ya babu togiya baka cewa insha Allahu togiya shine ka sa insha Allahu wance insha Allahu na sake ki na insha Allah ba ta umhani ba ka gani in ka ce insha Allah to ko zan yi abu kaza insha Allah to ko da baka yi baka da laihi ma da latun da kai istisna'i to ga saki da kuma yan tabawa wani ina yan taka insha Allah an jima ka ce to ai insha Allah ne ce to ya so ai tun dazu hmm shine yace wala funiya babu togiya ga abin da ya shafi rantsuwa ta saki da kuma yan tabawa wala kafarata babu kafara illa fil yamin billahi azza wa jalla sai in kayan rantsuwa da na rance da doguwa na sha aradu ba duk ana rantsuwa da su ba doguwa da aradu da ka'aba to duk waɗanda in kayan rantsuwa da su ka saba ma Allah dai ho to amma kuma babu kafara in ka saba ma rantsuwa da kai babu kafara ba a kafara sai inda mutum ya rance da Allah in ka rance da wani Allah babu kafara shine ce walla kafarata babu kafara illa fil yamin billahi sai ga rantsuwa da Allah azza wa jalla mai girma da buwaya in ka rance da wani Allah to ko ka saba mu rantsuwa babu kafara aw bi shay'in ma'ana sai in ka rance da da Allah mai girma da ba aw bi shay'in koko da wani abu min asma'ihi na sunayen Allah wa sifatihi da sifofinsa su ne muke yi cikin aƙidatul wasiɗiya ko siffofi da sunayen Allah. Ta tabbata Allah mai ji ne, Allah mai gani ne, Allah mai ilimi ne, Allah mai magana ne, Allah mai kaza ne, sunayen Allah. Allah mai ɗaukakawa ne, mai ƙasƙantawa ne, mai arzitawa shi ne mai ruwan sama, shi ne wanda ya halicci talakai, shi ne wanda ya tsaye da sama, kaga siffofinsa. to ana rantsuwa da Allah ko da sunayensa ko da siffofinsa to nan in ka karya to nan kafara za ta tahowa waman istathna amma wanda yayi togiya yayi istisna'i me istisna'i ga rantsuwa insha Allahu wa illa an yasha Allahu kamar yadda yazo cikin Qur'ani wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah kada ka taba cewa in an jima zan yi abu kaza sai in ka ce insha Allahu don haka kenan abin da ya kamata mu lizimta mu kan insha Allahu da insha Allahu in ka yi rantsuwa in ka ce in sha Allahu to ko da ka saba ma rantsuwan nan babu kafara gare ka shi ne ce wa na duk wanda ya yi togiya ga rantsuwa ya ce in sha Allahu ya yi istisna'i fala kafara ta alayya to ko ya saba ma rantsuwan nan babu kafara a kansa amma da sharuɗa guda uku inda istisna'i ke amfani ga mazhabar malikiya sai in ta cika sharuɗa guda uku na farko idza qasada al-istisna'i in ya kudurta istisna'in amma in istisna'in insha Allah ta zama ma dabi'a ko ba ga rantsuwa ba ga komi ka al'adan ka faɗi ɗaya haka firili ba tare da kudurin ka faɗi insha Allah domin togiya ga rantsuwan nan ba to nan in ka saba za ka yi kafara sai in ya kudurta istisna'i na biyu wa qala yace insha Allah kuma ya faɗe ta don ka ƙudurta ta cikin zuciyarka duk amma baka faɗi lafzan ba ba ta yi ma amfani dole sai ka faɗi lafzan insha Allahu na uku wa wasu lahabi yamini ya sadar da insha Allahu da wallahi insha Allahu zan yi kaza wallahi insha Allahu ba zan yi kaza ba kaga ta sadu da rantsuwar qabla an yasmuta ya sada ta da rantsuwa gabanin yayi shiru bayan yayi rantsuwar gabanin ya kama baki ne yace insha Allahu to na wa'illa amma in istisna'i ba cika waɗannan sharuɗan ba, lam yanfa'ahu zalika wannan istisna'in da ya bi ta amfane shi ba, ba za ta amfane shi ba. In ka ce wallahi sai na yi abu kaza, sai ka tsaya, sai after some time sannan ka ce in sha Allahu, to wanda dole sai ka yi in ba ka yi ba za ka yadda ka fara. Ga mazan malikiya, amma ɗan abu ya ce ko bayan wata guda ka tuna in sha Allahu, ka ci faɗe ta yi. Ya kan gara ɓasa annabi. wal aimanu billahi rantsuwoyi waɗanda ake yi da Allah arba'atu sun kasu kashe hudu rantsuwa da wa ake rantsuwa da Allah to rantsuwa da Allah ta kasu kashe hudu fayamina ne rantsuwoyi biyu to kaffara ni ana hidda musu kaffara wayamina ne rantsuwoyi biyu la to kaffara ni yana cikin tandawa sun kasu kashe hudu biyu adda kafara biyu ba su da kafara to masu kafara wa huwa shine an yi halil billahi mutum ya yi rantsuwa da Allah in fa'altu cewa in na aikata abu kaza au ya halifa koko shi ya rantsuwa la yaf'alan nan lalle zai aikata abu kaza in ni yi kaza kaga in ni yi kaza alama ce ta bazan yi ba kenan kamar ka ce bazan yi kaza ba wa'annan su ake kira yaminu berrin wallahi zan yi kaza sannan akwai yaminu hinsi wallahi ba zan yi kaza ba to waɗannan biyu da ta berrin da ta hinsi su adda ka fara cikin nau'ukan rantsuwa guda hudu wallahi ba zan yi kaza ba wallahi sai na yi kaza kacce ba za ka yi ba sai ka te ka yi kaga sai ka haɗa ka fara kacce za ka yi sai ka kasa yi sai ka haɗa ka fara to ka ce wallahi ba zan yi ba sai ka gano fushin zuciya ne yin abin nan da ka yi rantsuwa ba za ka yi alheri mi a shawarar da annabi ya baka ya ce man halafa ala yaminin fara'a gairaha khairan minha falyatil ladhi huwa khairun wa liyukafir an yaminihi duk wanda yayi rantsuwa ga wani abin rantsuwa wallahi ba zan yi kaza ba sai ya ga sabanin rantsuwar ya yi alheri bisa ga yabi rantsuwar annabi ya ce to ya tahi yayi abin da alheri ya hidda ka fara ga rantsuwa ta sai hadisin ya zo da ruwaya biyu falyatin ladhi huwa khairun wal yukafir an yaminihi ya taima abin da alheri ya kare rantsuwar yayi abin nan da ya ce bai sannan ya hidda kafara na ruwaya ta biyu wal yukafir an yaminihi wal yatin ladhi huwa khairun ya hidda kafarar rantsuwa ta sannan ya taima abin da alheri to akan haka sai malam sun kace duk wanda kai yayi in karya rantsuwa ka fara yi ka hidda ka fara da baya in kuma ka fara za ka fara yi kafin ka karya rantsuwa duk wanda kai duk ya tabbata kuma duk ruwayoyin sun inganta duk mai mun yi su cikin riyadus salihina to wannan shine nau'i na farko na rantsuwa ko yace wallahi in fa'altu ba zan aikata ba au ya halifa ko ko yayi rantsuwa la yaf'alanna cewa lalle zai aikata to waɗannan su adda su adda kafara to in ka saba musu ka ce wallahi ba ka yi sai ka gano yin abin na ya alheri kanka ce ana riga na yi rantsuwa baya cikin da'a ga Allah ka yi stikin ga rantsuwarka bayan ka san rantsuwar nan ba alheri ta ba ka karya rantsuwar nan ka yadda ka fara ka ce ka yabin da alheri haka annabi ya ce wallahi ban koma magana da wani wallahi wallahi tallahi ban koma mai magana ban koma zuwa inda yake ban koma mu'amala da shi to ya halatta bai halatta ba sai ka gane dai fushin zuciya to annabi ya ce kakkaye suke ai na riga na yi rantsuwa a a a a ta ka karya rantsuwan nan ka ta ka yi mai magana ka ci gaba da mu'amala ka yadda ka fara as simple as abc za mu ji da me ake ka fara ko ku wallahi sai na yi kaza sai ka gane barin yin abin nan yayi alheri to annabi ya ce ka taima abin da alheri ka yadda ka fara rantsuwar ka waya minani rantsuwa biyu kuma la tu kaffara ni ba a hiddan musu kafara ba hudu kenan ba ihdahuma ta farko cikin waɗanda ba a wa kafara lagawul yamini ya sassan rantsuwa lagaw laga ya laga abinda ai yasashe baya da kima lagawul yamini ya sassan rantsuwa me lagawul yamini malamai sun yi sabani game da lagawul yamini amma dai fassarar da Imam Malik yayi ita za zai kawo wa wa huwa shine an yi halifa ala shay'in mutun yayi rantsuwa akan wani abu ya zunnuhu kazalika da yake zaton sa kamar haka yanzu muna nan mun ga Malla Ahmed ya taho ya shiga gida gaba gare mu ya shiga gida ko kaga muna da yaƙini ya shiga gida amma muna karatu hankalin mu ya dauko ashe ya hito kuma yayi ya hita sai wani to malla ahmed ne yana nan cikin gidan nan an ta ba wallahi yana nan ba yanzu ga shiga ba kai rantsuwa akan me akan yaƙini ina da don gaba gare ne ya shiga amma ni ban ga hita tai ba ashe kuma ya hita ko da an ka zo an ka ce ai baya ciki to lagawal yamini kenan babu kafara kayan rantsuwa ga abin da kake da yaƙini sai saɓani ne ya bayyana wannan haka imam mali ya fassara lagau amma na na aisha radiyallahu anha abinda ta fassara allagau shine irin sabawan da mutane sun kai la wallahi wa bala wallahi a walla a walla dinnan shi allagau yamini rantsuwar da ake kake yi ba tare da ka kulla ta ga zuciyarka ba riga ɗaya ta yi ga halshe shine lagau yamini zuwa aisha don haka sai mu ɗauka da fassara imam mali da ta aisha duk sai mu yi aiki da su duk lagawal yamina ce don an hunta ko? to ya ce lagawal yamini riyasassan rantsuwa wa huwa shi ne an yi halifa ala shay'in shi rantsuwa akan wani abu ya zunnu kadalika da yake zatonsa kamar haka fi yaƙinihi ga yaƙininsa sun mai tabayyana lahu khilafu sannan sai saɓanin abin ya bayyana gare shi to inda duk mutum ya yi rantsuwa ga abin da yake da ya ƙini sai saɓani ne ya bayyana to lagau kenan babu kafara fala kafara ta alaihi babu kafara akan sa wala ifin babu zunubi babu kafara babu zunubi wal ukhra sai guda wadda ba ta da kafara al halif mai rantsuwa muta'ammidan da gangan lil kadhibi ta ƙarya babu kuskure babu shakka babu zato babu rashin sani da gangan ka sani ƙarya ce kuma ka rance ka rance wallahi zan yi ma abu ka kuma kai ka san ƙarya haka ba ka yi wallahi kaza ne kuma ka san ba haka danna ba da gangan to wannan ba ta da ita ake kira gamus allati ta gamisu sahibaha fil ifmi aw fil nari an kira ta gamus mai nutsarwa saboda tana nutsar da mai yin ta cikin wuta uku cikin zunubi ita agamos hmm? kaga nau'in rantsuwa biyu kenan da basu da kafara da lagawul yamini sannan da gamos me gamos rantsuwa da Allah da gangan akan ƙarya wanda shi yayi yawa yanzu har daga yan siyasa da shugabanni rantsuwa da Allah da gangan au shakkan ko ku kana mai shakka kana mai shakka kuma sai ka kafta rantsuwa to fa huwa athimun mai waɗannan rantsuwoyin guda biyu ya saba ma Allah wala tukaffiru zalikal kaffara al kaffara wala tukaffiru zalika ba ta kankare zunubin waɗannan rantsuwoyin don mi da an kace kai da kaffara saboda kaffara ba ta kankare zunubin waɗannan rantsuwa haka ne kamar ashe kenan akwai laifukan da kaffara ba su iya kankare shi rantsuwa da Allah akan ƙarya kafarar da an ka ce wanda ya rantsuwa da Allah akan kuskure ya hisuwa to wanda ya rantsuwa da Allah kafara ba ta kankar zunubi ne kamar mutumin da ya karya azumi da gangan ga ramalana da gangan ka ci abinci me a hukunci sun ka ce yayi 60 wasu sun ka ce kuma ya ranka gudan nan sannan yayi 60 na kafara an ka ce a kafara ba ta kankare wannan zunubi to duk zunubin da kafara ba ta kankarewa me maganin sa sai ka ci gaba da istighfari kawai don haka wanda ya rantsuwa da Allah akan ƙarya to abin da bisa gare shi ya ci gaba da istighfari ya ɗebo ta zayyawa ka fara ta yi ƙarfin wannan ba ta kankar zuwa haka wanda ya ci abinci da gangan ga ramalana da rana shi ma kaffa ko ya yi sittin da ɗai ba ya kankare mai zunubi ya ci gaba da istighfari kamar wanda ya bar sallah da gangan har lokacin ta ya hita abinda Allah ya ce aqimu salata lidhikri ku tsaye da sallah domin tunawa da ni sadda duk ka tuna amma da gangan ba mantuwa ba ba kwana ba ba wani uzuri ba da gangan har lokacin sallah ya fita to baka samu inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah ta kasance abin wajabta akan mu'minai kuma abin samu lokuta to lokacin nan da Allah ya sa sannan haka yanta in baka yanta kai zaman ka baka isa kai tamfarin da lokacin da Allah ya sa ba da gangan dai ka kiyan sallar subahin har rana ta hito ka ta wannan aka ce mata ba sallar subahin ba in kai sallah bayan rana ta hito luhakai luhaku nafila ta ba farilla ta ba amma sallah farilla da jijjihi akai kayan rana ta hito to kai zaman ka sallah azhur sai rana ta faɗi da mangariba kai azhur ko la'asar wannan mangariba da isha akai da daddare lokacin su ya wuce to rankawa bai isan magan zunubin don haka abinda a bisa gare kai ci gaba da istingi waɗanda dulle hukka ne waɗanda ka fara ba ta ɗauke su tuba ɗaya a bisa gare ka haka wanda ya bar sallah ta wuce da gangan amma mancewa kai ko kayi kwana ko da kafalka rana ta hito to sannan da kafalka sannan an lokacinta kamance sannan da ka tuno sannan an lokacinta tashi ɗaya kai kun ba ƙada'i za ka yi ba ada'i za ka yi muna tare amma inda gangan ka bari lokaci ya wuce to abinda abin gare ka yi ta tuba to matahi wal yatub min zalika sai dai ya tuba daga wannan illallahi zuwa ga Allah subhanahu wataala tsarki ya dauka su da wanda ya ga mus rantsuwa da Allah da gangan akan ƙarya to wannan kafara ba ta kankare mai zunubi sai dai ya ci gaba da tuba to to wanda ya kada rantsuwa ba an ce sai ya hidda kafara ba yaminul beri ko yaminul hinfi wallahi zan yi ko wallahi ba zan yi ba su adda kafara ko da lagawu da gamus ba su da kafara to menene kafara wal kafaratu abinda aka fara rantsuwa ida'amu ashirati masakina ciyar da miskinai goma minal muslimina da cikin musulmi ba a ba kafirai al ahrar yaya ba a ba bayi wanda ya fidda kafarar rantsuwa yabba kafirai bata yi ba wanda ya fidda kafarar rantsuwa yabba bayi bata yi ba dole musulmi yaya muddan mudu guda likulli miskinin ga kowane miskini har miskini goma kamar yadda ƙur'ani ya ce la yi aka zukumullah billagwi fi aimanikum walakin yi aka zukun bima akattumul aimana ya ce faka fara tuhu ida amu a sharati masakina min ausa da matu da imuna a halikum au kiswatuhum au tahariru raqabatin sai ce fa mallam yajid fa siyamu thalathata ayyamin to kaga abubuwa hudu aka hidda kafara yace zalika farta aymanikum idha halaftum wa hafazu aymanikum zalika yubayyinu Allahu lakum hadda zuwa karshe kaga da abu hudu ake hidda kafarar rantsuwa ciyar da miskini goma ko wani miskini a bashi mudu guda eh ko ko ayi musu sutura kawa miskini goma sutura wanda ka isa su sallah in namiji ne kan bashi jallabiya yayi in mace ce sutura guda ba ta isan mace sallah dole sai taguwa da mayafi ka yi miskini goma sutura ko ku ka ‘yan tabawa to waɗannan uku duk wanda ka yi alatta khayiri an baka za duk wanda ka yi yayi sai Allah ce fa man lam yajid wanda bai samu ɗaya da cikin ukun gaba to kaga shi na hudu sai an an kasa samu sai an kasa waɗancan to fa siyamu thalathata ayyamin to sai shi azumin kwana uku kaga akwai azumi na kwana uku ga ko ka ci da miskini goma ko ka miskini goma sutura ko ka yanta kuyanga to in baka samu ba sai kai azumin kwana uku hmm? shine yace wal kaffaratu kaffara id'amu asharatu masakin ciyar da miskinai goma min al muslim da cikin musulmi al ahrari yaya muddan mudu ɗaya li kulli miskinin ga kowane miskini bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam da mudun nabi ba mudun local government ba mudun nabi wa ahabbu ilaina abinda yafi soya zuwa gare mu malaman malikiya allauza da da ya ƙara alal mudda akan mudu ya dan ƙara wani abu akan mudu mithla thuluthi muddin kamar ya ƙara ɗaya bisa uku na mudu aw nisfi muddin ko ko rabin mudu wa zalika wannan ƙarin da anka ce yayi bi kadar da gwargwadon ma ya kuna abin da yake kasancewa min wasu da aishehim na matsakaicin abincinsu fi gala'in cikin lokacin tsadar abinci a rukusin ko lokacin arha abinci in lokacin da abinci ke tsada ne ya ƙara sulusi in lokacin da abinci ke arha ne ya ƙara nasifi amma dai abin da ya ce a habba ilayana kaga ashe ƙarin ba dole ba ne abin da an wajibi dai mudu madalla wa man akharja muddan duk wanda ya fitar da mudu guda bai ƙara komi ba ala kulli hali akan kowane hali lokacin tsada abinci ko lokacin wadatar abinci ajza'ahu ya isa mishi ƙarin da anka ce mustahabbi ne wa in kasahu in kuma zai yi musu sutura ne ba ana hidda kafara da ciyar da miskini ba miskine goma kowane mudu guda to da zaka ɗauki mudu goma sai ka ba miskini guda tayi ba ta yi ba asharta masaki da ƙura'ani ya ce don haka dole sai ko ko ka sami miskini biyar ko wani ka bashi mudu biyu ba mudu goma ba kenan ba ta yi ba dole sai ka tare miskini goma ko wani ka bashi mudu guda ina fatar kun fahimta wa in ka sahun in kuma sutura zai yi musu au kiswa tuhum ko ya yi musu sutura to ka sahun sai ya yi musu sutura lirajil ga namiji kamisun sai ya bashi taguwa in ka samu jallabiya ka ba jallabiya na isa sallah ko ka samu kaftani ko babu wando ka bashi yana isa sallah walil mar'ati in kuma mace ce kamisun wa khimarun taguwa da mayafi domin da mace za ta sa taguwa har ƙasa ta bakwai in bata sa mayafi ta yi sallah babu sallarta aƙallan suturar mace taguwa da mayafi mayafi yadda taguwa take wajibi haka mayafi yake wajibi wale da rimna bi kumurihinna ala jibihinna su buga mayahinnan su akan tagunoninsu don haka mayafi dole ne ga mace bayan tasa taguwa sannan kuma ta yafa mayafi don haka in mace ce sai a bata taguwa da mayafi ko har mutum goma au itqur qabatin mu'mina ko ko yanta koyanga mu'mina da ka yanta kafira da bata yi ba fa in lam yajid zalika to in bai samu waɗannan ɗaya da cikin ukun nan da an ka lisafa ba ko in bai samu wannan ba wala it'aman hakan ga bai samu ciyarwa ba to falyasum thalathata ayyamin sai ya azumi na kwa yace fa man lam yajid kaga ashe kenan ya azumi sai in baka samu ɗaya da cikin ukun can ba sai yace ukun can Allah ta khayira an baka zabi duk wanda ka zaba yayi to in baka same su ba to sai ka tega na hudu faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyamin sai ya azumin kwana uku shine yace faman lam yajid wanda bai sa faman lam yajid dalika wanda bai samu ɗaya da cikin ukun ga ukun can ba wala it'aman hakan ga bai samu ciyarwa ba to falyasum thalathata ayyamin sai ya azumin kwana uku yutabi'uhun zai bibiyar da kwanakin yayi yayi gobe ya banda gobe abin ga al-istihbabi amma bibiyar da su ba dole bane fa'in farraƙahunna in ya rarraba kwanakin ya yi yau ya tsaya ya huta sai banda gobe ya ɗauka a ji za'ahu ya isar mishi makasudi dai ya azumin kwana uku mustahabbi ne bibiyar da su kamar rankun ramalana an so a bibiyar da shi amma da ka rarraba kuma makasudi dai ka ramka walahu an yi kafira ya samu ya hidda kafara qablal hinsu gabanin kada rantsuwar wallahi ba zan yi ba to sai ka ga dai yin abin nan ya fi to kafin ka yi yanzu ka ka fara ba ta kama ka sai ka yi abin ka karya rantsuwa ko madalla to ya samu ya hidda ka fara gabani ya karya rantsuwar au ba adahu ko bayan ya karya rantsuwar saboda duk hadisai sun zo da su sun zo da ka hidda ka fara gabanin karya rantsuwa ko hidda ka fara bayan karya rantsuwa wa ba'da hinsa amma dai ya hidda ka fara bayan ya karya rantsuwa a habba ilaina ya so ya zuwa gare mu malaman malikiya ya ta ya fara yin abin ya karya rantsuwar sannan tun da kafara kafara ce ta laifi matuƙar ba karya rantsuwar ba ai kaga hayyar laifin da ya bai haukan ka ba to ka fara yin laifin tukun sannan ka hidda kafara amma kuma ya hida a kai kafara kafin ka hidda makasudi dai kowane dai kai yayi saboda hadisai duk sun zo da su to sai mu tsaya nan ko an ƙara rantsuwa sai alwashi wa man nazara an yudi Allah kaga alwashi kenan eh